من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني ما الشيخ هذا المهضج والتعطي نظرة تأتي لنا بالزفل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu da sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, alhamdulillah. Mun gode Allah ta baraka ta'ala, da ya sake haɗa mu a wannan halka wadda ita ce halka ta goma sha bakwai a silsilar karatunmu na littafin akhbari. Wannan babi da za mu shiga a yau shine babi na ƙarshe a cikin wannan littafi na akhbari, da kuma insha Allah idan mun kammala shi kuma za mu duba mu ga littafin da za mu sa a gurbin shi Allah ya yarda. Wannan babi yana daga abubuwa da suka bambanta littafin Ahmari da sauran ƙanana ƙananan littattafai na fikihun malikiya. Mu dai wanda muke Littattafan da ke ƙasa-ƙasa, babu littafin da ya magana a kan rafkannuwa a sallah, ya yi sharhi dogo, ya kawo bayanai filla-filla bakin gwargwado. kamar Ahmad za ka iske littattafai da yawa daga cikin ƙananan littattafai irin su a tun daga ƙawa'idi wanda wasu za ka ga suna sukan ƙawa'idi suna cewa baya da kyau ko ba a san ma wanda ya wallafa shi ba ko wani a makamancin haka kawai sai dai ake kala shehu to wani shehu waɗanda suke sukan ƙawa'idi ma za ka iske babban abin da ya haɗa su da sukan ƙawa'idi wannan al'aƙa'idar tauhidiyya din da ya fara da su saboda ya aje su ne a fahimtar asha'ira su kuma waɗanda suke sukan wannan su a hangensu saboda shehu ibn taymiya ya yi suka da yawa a cikin akan asha'ira suna ganin asha'ira ash'ariyanci ma ba addini ba ne to shi ya sanya suke sukan wannan saboda aƙidar da ya kunsa ta ash'ariyanci amma cewa wani shehu wasu sai da cewa ƙala shehu wato yana wani ɗan bayani ne saboda ayyun ɗan ta iya yiwa da ɗan yi amfani gurin wanke zukatan masu zargi da yawa akan kawa'idi har ta kai idan malami zai magana ya ce a kawa'idi an ce kaza wasu sai su mai dariya daga cikin waɗanda suke ganin su ɗaliban ilimi ne amma lokacin da suka yi dariya sai nuna su ne ba ɗaliban ilimi ba littafin kawa'idi ga baki ɗaya manzuma ce ta ibn ashir wanda yake cewa al-mushid al-mu'id al-daruri min umuri din wannan manzuma ta ibn ashir ita ce aka maida ta kaman nasar abubuwan da ya kawo ne da wannan aka tada su daga baituka aka maida su rubutu zube sai ake danganta an ce kala shehu ma'ana shi ibn ashir kenan so da haka littafin qawaidi shine wancan littafin da ibn ashir kawai wancan awake wannan kuma sai suka ga za a maida shi saboda mafi yawa mu a wajejen mu za ka iske ba a kawo littattafai na addini a zubin waƙe saɓanin magariba su ko duk kowane kowane iri yara tun suna ƙanana ake koya musu wannan baitocin da sun haddace sun zama manyan malamai lokacin da suka girma sharri kawai za su nema kowane fanni sun waƙe shi to shi ya mu da kitan wajen mu ba a yi shine sai aka ɗau wannan littafin sai aka maida shi rubutu zube sai aka watsa wanda ya yi littafin me yakon ya rubuta sunan shi tunda ya san ba littafin shi bane sai ya bar shi zuwa ga mai shi in ya ce shehu yana nufin ibn ashir rahimahullahu a to kamar ibn ashir shi kan shi da a tafi zuwa ga ashmawi a tafi zuwa ga iziya ba su yi bayani mai faɗi sosai akan a sujudu sahawi kamar yadda ko kuma babu sahawi babun fi sahawi kamar yadda shi mai akhdari ya yayi sosai ya bar a bayani ba abu na gaba da nake so in faɗa kafin mu fara ya kamata wannan babi mu bashi muhimmanci kwarai kwarai kwarai saboda ba mu ƙananan ɗaliban ilimi ba waɗanda mafi yawan sallan mu da mun wasu muke bi mu ba limamai bane da yawa za ka samu limamai za ka samu limamai za ka samu limamai ina maimaitawa in na ce limamai waɗanda masallaci gare sa matsayin limamai ba wanda wani dalili ne zai sanya a cewa ne imana sallah ba kila so ɗaya so biyu saboda wasu dalilai za su zo a limamai suke da masallacin amma idan raukanuwa ta kama su za a samu matsala ala sabilin misali lal hasar zan ba da wani ɗan misali kaman guda biyu ko uku wanda ni shaida ne akan abin da zan faɗa babu kama suna ko ayyana gari ko ayyana masallaci amma dai na san akwai masallacin da limamin su ya tashi ya sake musu sallar asuba don ya manta alkunutu alkunutu aka manta da aka manta aka gama sallah sai yake tambaya wai shin sun yi alkunutu mamu suka ce ba mu yi ba sai ce ku tashi mu sace sallah har waɗansu wanda suka ga rishin dacewa sace sallar dan alkunutun da suka fita suka ki sakewa bayan ya gama sai yayi fada yace su daman su wani suna da girman kai su sun rena kowa suna ganin su suke da karatu to wannan na san inda abun ya faru misali kaga wannan abu ne da ya kamata a ce limamai sun kula da wannan akwai limamin da yana sallah rafkan ruwa ta kama shi da ya tashi ya rasa yadda yadda zai gyara wannan sallar ya rufe a cikin sallar sallar isha'i ce ya samu matsala maimakon da da karatun ya san yadda zai kawai ya tsinke wannan barakar sai gigi ce kawai ana sallah to daman da ke da dan zafi zafi ne haka an fito rihabar masallaci a cikin baranda ne ba can ciki ba kawai sai aga ya fita ya bi ya bi kawai layin gaba ya fita ko istikhlafi wannan bai yi ba kawai sai yake rike cewa mutane alwallata ta kare alwallata ta kare ko alwallata ta kare akwai istikhlafi ko abin da ya faru rafkan wacce ta rike tashi ya rasa ya ne ne zai maganin wannan kawai sai ya zarce ya fita daga masallacin ya wuce shi saboda wai da sunan cewa alwallan shi ta kare to irin waɗannan ababe suna yawaita faruwa da yawa a ga limamai ma fa kenan don Allah yana roƙo a mai da hankali kwarai a cikin abin da ya shafi harkar rafkan ruwa ɗin nan a san shi yana da tsaye rikici kaɗan amma idan aka karanta shi kuma za a samu haske da yawa wanda zai fi damu daga wannan damuwar. Wannan babi zai karantar da mu ababe in ka kalle su gabaki ɗaya za su ga sun kasu guda uku ne. Kashi na farko wanda shi ya fi yawa shi ne abin da idan aka yi shi a cikin sallah ko ƙari ne ko rage ne zai haifar da sujjadar rafkan ruwa kila kabdi za a yi kila ba da za a yi shi kenan wuce gurin. shikenan zai kawo mana wasu daga ciki abubuwan da idan sun faru sujjada ta rafkannuwa ko kabli ko ba'adi ta warware wannan matsalar ta gyara sallar an ɗora karayar wannan sallar da wannan sujjadar da za a yi ko kabli ko ba'adi sai kenan zai kuma faɗa mana abubuwa waɗanda idan an yi su kabli ko ba'adi ba za ta gyara wannan sallar ba saboda a kabli ko ba'adi ba ta gyara sallar da aka yadda farilla a cikinta to zai bayani abubuwa wanda za ka su mafi yawa farillai ne wanda idan sun faru a cikin sallah kablu ko ba ba ta gyara wannan sallar to zai faɗi ne ne zai a gyara shin za a yadda raka'ar ne a kawo wata ko kuma a'a sallar za ta tafi ne ga baki ɗaya ko kuma a'a ya ne ne duk za mu ji wannan insha Allah bakin gwargwado abu na uku za mu ga su ne wasu abubuwa wanda dan an yi sallah ba ta ɓaci ba ko babu kabli babu ba'adi lima idan an yi kabli a gurbin su sallah ta bace amma in ba a ce sallah ba ta bace ba saboda ba a ji ba ta da alaka da sallah dan an riga an ce assalamu alaikum ina ce ba ta da alaka da sallah ina nufin abin da kai wanda ba ya buƙatar rabkanuwa sujjada rabkanuwa sai ka yi ba'adi bayan ta to wannan ba'adin bata bata wannan sallar ba tunda daman tunda kace assalamu alaikum an riga an sallamu sallar ta riga ta cika an sallame ta daman ba'adi ana ce to sallan ka ta kare amma akwai dan abin da sai ka kawo an cike sannan a amsa a rufe littafin a dauka a yi sanin akai to ana jiran ka kawo wannan ba abin a cike wannan gurbin sai a yi sanin akai wato sallah ta yi to already tunda ta riga ta kana ta assalamu alaikum tuna an riga an yi sanin an rufe littafin ta ko an yi sanin akan ta wato ta sace ko to abin da ya rage yanzu ko ka dungura goshin ka da sunan ba'adi ko a already wanda an riga ta kuma amma kabli tun da shigar da wani abu ne za ka yi a cikinta to shi sanya za ka yi idan akwai abin da in kai ba kabli ba ba a jama da za ka yi kabli a cikinta ya bata sallar shi ma za mu ga wannan a ciki wanda su kuma mafi yawa za su faru ne a cikin mustahabbai so abin da ke nan daga ƙarshe shine idan muka kalla sai mu iske mafi yawa maganan kabli tana shiga ne ko in ce gaba ɗaya tana shiga ne cikin sunnoni sunnonin nan ma ba dukkaninsu ba ba dukkaninsu ba sunnoni kusan guda takwas su ne sunnonin da kabli take shiga cikin barinsu amma ba duka da akwai sunnoni a rarrabawa da aka yi suna cikin categories na sunnoni amma a hukunci to suna da hukuncin mustahabbai ne sai dai suna da ƙarfi akan mustahabbai amma ba su kai matsayin sunnoni ba ma'ana tun da ba su kai matsayin sunnoni ba to barin wani abu a cikinsu ba zai rattaba a jerantuwan kabli a kan mutum ba duk waɗannan za mu gansu kuma insha Allah zan yi ƙoƙarin a yin sharhi bakin gwargwado cikin abubuwan da ya kamata ya ƙarin bayani don kar a bar abin a kulle yadda mutane zai zama fahimtar da ake bukata ta ɗan takaita yake cewa babun fisahu wannan babi zai mana magana ne akan rabkannuwa a cikin sallah rabkannuwan nan shin ƙari ne aka yi mantawa aka yi aka yi ƙari ko ko mantawa aka yi aka yi rage ko mantawa aka yi aka yi duka biyun wato an ƙara a wani wuri an rage a wani wuri a matashin sallah guda to dukkanin su zai wannan bayani a yace wa sujudu sahwi fi salati sunnatun na farko dai mu sani ita sallar rakkanuwa sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rakkanuwa a hadisin zuliyadai wanda shahararren hadisi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jagoranta sallah sai sallah sallah asar sai raka'a biyu da raka'a biyu sallame su abai ba wanda ya magana su ma to suke sallama shi kenan zuriya daini sai ya tashi ya je ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a qasuratu salatu am shin ya rasulullahi ita sallar ta rabu ne an gajarce ta ne ko kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallan ba ta rabu ba ni kuma ban manta ba haka manzo Allah sai ba sai zuliya dai ne ce la budda min ahadi ma ya rasulullah ce a cikin biyun nan dole an yi daya in dai ba rage sallar aka yi ba to ka manta in ko ba manta aka yi ba to a rage sallah ma cikin biyun nan dai ya rasulullah na tabbata an yi daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai sai ce abinda dan uwankun nan ya faɗa ko wani hadisi ce ya kama sun ce abinda zuliyadaini ya faɗa gaskiya ne hakun maqalahu zuliyadai sai suka ce na'am ya rasulullah to shine sai ya tashi sai ce ku tashi mu ci kasa sai suka tashi suka ƙara raka'a biyu suka sallame suka yi sujjada ba'adi daga nan sai aka samu shuru'iyyar ba'adi akwai maganganu dai akwai hadisai daban-daban akan maganar sujjada raukanuwa amma ba kaman wannan To, a nan malamin fiƙi sun gina hukunce-hukunce da yawa akan wannan hadisin. Daga cikin hukunce-hukuncen da suka gina akai akwai alkalamul kalilu li islahi salati la yusul salata. Zance kaɗan wanda aka yi shi don a gyara sallah baya ɓata sallah. Wa nan alkalil ɗin wasu malamai saboda tsabar ijtihadi irin nasu sai suka ce suka bi suka bi suka ce to kar ya wuce kalma biyar misali in ya wuce haka zai iya ɓata sallan dan zai iya fita daga ka'idar zai zama an shigar da wani abu maganan ciki wanda ba dan gyaran sallan bane ba a buƙatuwa da shi cikin gyaran sallah shi ko iyakar maganar da ba za ta ɓata sallah ba ita ce iya wanda za ta iya za a iya dogara da ita gurin gyara sallar kawai an fahimta to da me suka gina cewa kar ta wuce kalma biyar sai ka ce zuriya dai ne ya zo ya tambaya ya rasulullahi ka manta ko an rage sallah kaga suka ce daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban manta ba ko ba rage ba ke dai ne ce wallahi rasulullah la budda an yi daya kaga uku manzo Allah tambaye sahabbai yace abinda zuliya dai ne ya faɗa gaskiya ne kaga hudu suka ce eh ya rasulullah gaskiya ne kaga biyar yace to tattaunawa da ta wuce biyar ta fita daga cikin ka'idar gyara sallah na farko wanda yake da koke ya yi koke a cikin cewa an rage ko an ƙara na biyu idan limami ya yadda da shi shi kenan ba wani abu sai ya tashi ba sai shi ma ya magana ba idan bai yadda da shi ba zai yi magana da shi tukunna kai din kana da garanti abinda ka faɗan ko baka da garanti da shi za a yi magana tukunna idan ya tabbatar da eh yana da garanti abin da ya faɗa liman har yanzu bai samu nutsuwa ba to babu laifi magana ta uku zai tambayi ma ko ku kun yadda abin nan da ya faɗa eh mun yadda wato za ga maganan guda biyar ta yi tsawo dai ba ta wuce biyar to sai malamai suka gina maganar su cewa maganar da bata wuce guda biyar ba ba ko za a yin ta dan gina ko dan rama ko dan gyara sallah wannan ba zai fata ba man ya wuce ka ya koma fira zai fata sallah dukkan mu mun san magana cikin sallah fa yana bata sallah inda gangan aka yi in kuma da mantuwa aka yi aka yi magana da wata cikar ma ɗaya ba haka sai a yi sujjada saraukarwa kamar yadda zamu zo mu ce amma ta kai yanzu shi ce ake yi ko wanda a ka'ida kuma mu ji da kyau a ka'ida abin da musulunci ya koyar da mu shine malamin mu sun ce idan ka iske raukarnuwa a cikin sallah kana bin liman sai ka ga ya samu raukarnuwa ko ya tashi a inda ba a tashi ko ya zauna a inda ba a zama ko ya yi abin da ba nan ne muhallin shi ba mamu ba tafi za su yi ba ko su buga mai kasa a'a subhanallah suke cewa subhanallah su san haka shi kuma liman ya gane daga lokacin da ya ji mamu sun ce mai subhanallah to lalle akwai wani abu da yake shirin abkarwa ko ya abkar a gurbin da ba shi ba a sallah saboda daman mun sani ba limami ake bi ba annabi muhammadu ake bi shi liman wasu ɗani shi ya sanya yin zaka yi koyi da yin baka ta ibtida'an bi wani sai ce ibtida'an bil imami kuma al-mu'arrab bil alif wal lam ko da baka san limami ba sai ibtida'an bil imami saboda akwai wani al-imamul ma'ruf wanda shi kake bi shi yasa wannan limamin da ka sa a gaba da ya saba daga sallar wancan limamin da ka sani sai ka ce masa subhanallah wancan limamin da aka ce ibbi wanda kai kawai wasuɗa ne ba haka yayi ba so da haka zan bi nakin ba naka ba misali sai ka mai subhanallah to shi liman da subhanallah sai kokarin gyara to idan ya rude bai san ba menene ya afkar wanda ake so a gyara to anan ne ba laifi zai iya tambayar mamudin shi menene ake so yi bayani sai yi bayani to wannan shine a hukunci da suka gina guda misali hukunci na farko a cikin a cikin yin magana a cikin sallah dan gyara sallah wanda baya ba sallah a kafin yin wuce na akwai kissa da zan faɗa muhimmiya akan Maulana Mushi Ibrahim radiyallahu anhu wardahu annabi wato wannan tana da matukar matukar muhimmanci muridai kamar yadda yanzu mun muka gama karatun Annahu Hamid da Maulana Sheikh Sharif muridai su sanya ake yi wa shi ne biyayya shehu Mushi Ibrahim radiyallahu anhu wardahu annabi wata ƙabiya ta faru wanda babu buƙatar cikin ambata ta da ya karshe dai almuhim mahalli shani maganan kawai nake son ɗauka sai ce mu fa ku tsaya ku sai ce muna bin shehunan mu ne da biyayya wayayyar biyayya muke bin su ba biyayya ba ce muke yi makauniya sai ce da yau shehu tijjani radiyallahu anhu zai dawo duniya ya ce wa hasha ku zalika sai ce duk da Allah ya tsare shi da abin nan da zan faɗa ba zai yi ba akan shi amma yana buga misali law faradna anna shaykh at-tijani radiyallahu anhu yarji'u ila ad-dunya yaqulu lana anna tariqat at-tijaniyati ghayru sahih aw anna tariqat at-tijaniyati dalalatun wallahi lama taraknaha aw kama qala radiyallahu anhu sai ce wallahi da za mu farbanta cewa da za mu kaddar cewa yau shehu tijani zai dawo duniya cewa hasha zalika kallahu ko da ke ba zai yi ba in ji shawarar ce ko da ke ba zai yi ba amma da yau zai dawo in ya dawo duniya sai ce mana tariƙa tijjaniyan nan fa fata ne ku daina sai ce wallahi ba za mu daina ban ji shawarar sai ce za mu gaya masa tariƙa tijjaniya ba ta haka bace ta annabi Muhammad ce kuma da mu shi muke yi ba kai ba in ji shawarar Allah anhu sai ce sai ce dalili mu fa muna bin shi mu ne da wani irin yaƙini irin na zuriya da yi shawarar da wannan hadisi buga misali sai yaƙini irin na zuriya da yi menene yakin zule da yi lokacin da yaje tsaya gaban manzo Allah ya Rasulullahi an rage sallah ne ko kuma ka manta annabi yace ba a rage ba ban manta ba saboda yakini ce a labud da kawai an yi daya wannan yakini ne in babu yakini to zai zai samu a kare a zuciyar shi oke kenan ni ne ni ne na dan samu mantuwa kenan sai ya dinne amma yakinin shi ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Rasulullahi an yi daya cikin biyun nan ayyade sai ce to irin wannan yaƙinin da zuriya da ya fuskanci manzo Allah da shi sai ce da irin shi muke bin shehunne mu saboda haka muridai ba za mu iya bin shi annai da irin wannan yaƙinin ba sai da karatu saboda haka mu yi karatu shi yasa da rika shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shehu tijani da yake cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar fama wafaqa fa khuzuhu fa kuma khalafat rukuhu duk abin da kuji na faɗa ko kuka ji an ce na ce to ku auna shi da mizanin shari'a mizanin shari'a sho Ahmad al-Iyadi su kai radiyallahu anhu ke ta a a wannan maganar shu tijani ba akwai babban aiki a ciki sai ce me babban aikin babban aikin shine lallai wannan ya nuna tariqar tijaniya aiki ne babba sai zama sai malamai dan in ba malami ba wane ne zai iya auna abu da mizanin shari'a ashe wannan ɗariƙar ba ta baka damar ka amshe ta ba kawai ka je ka kwanta a ɗaki ka daina karatu shi yasa ake ba da shahararre kissa shi wa radiyallahu anhu shi Ibrahim wata rana a masallacin shi kullum idan ya shigo za a yi sallah sai ga wani mutum a can ƙarshen masallaci da turbi sai an shigo za a sallah sai ya taso sai ya zo shiga sahu ana assalamu alaikum sai sake komawa can bakin masallaci daga baya ya ci gaba da auraden shi so ya lura shi kullum nan yake zaune kullum nan shi yake samun shi yana ta wurde kuma ba littafi ke karantawa kuma da an gama sallah ya shoye fita daga masallaci sai hange shi har an sallame ya sake koma gurin shi shi wancan baya shi wancan fa ne aka ce ai yana ta aura tun ne yake ma aka ce wai fatahi sai ce al fatahu fatahul kitab ai yanda fatahi yake nema littafi yake bude a cikin ake samun fatahi ma'ana alimi ilimi kenan ba a zauna a yi ta aura ba wannan shine abin da asli a cikin maganan sujjadar ramkannuwa malamai na fikihu sun kalli matsalar ramkannuwa ta ɓangarori guda uku, ta ɓangarori guda uku. Ɓangare na farko da suka kalli sujadar rafkannuwa da shi shi ne, duk abin da mutum ya samu a rafkannuwa a cikin sallah, ko ƙari, ko ragi, ko ma menene ba a duka wazi shi kenan tawar ka shi kenan. Wasu malamai sun tafi a haka. Wasu malamai sun tafi a haka. Babu wani a ce kaza ne na ƙauli kaza ne na waje, a ko ma menene kai a sallah, in dai wannan abin sujada na dora shi ba yadda farilla bane ba wato baya ce abubuwan da ba ta sujada ba ta dora in dai sujada na dora shi to ka dora wannan da sujada ba a wasu ka kalle shi ta wannan fuskar wasu malaman suka ce a'a kabuli za ka yi ko me ka yi wa sallah in dai da sujada ne ake gyara wannan abin da ka bari ko ka kara to shikenan ka cike shi da kabuli shikenan amma jamhurin malamai musamman mu a malikiya sai suka yi bayani tafsiri sai suka faɗi wata ka'ida wanda ita ce yanzu malam zai tashi akan ta sai ce falun nuqsani sajadatani qabla salami ba'da tamam tashahhudaini yazidu ba'da kuma tashahhudun akhar sai ce falun nuqsani ga mutumin da ya rage wani abu a cikin sallah daga sunnonin can guda takwas mu'akkadai wanda zamu bayanin su sai ce to ya hukuncin shi ne akwai sujjada guda biyu a kan shi ƙaular salami waɗanda zai yi ta kafin sallama in dai ya rage wani abu wanda duk malam zai kawo bayanin su a nan gaba sai ce mutumin da ya rage wani abu a cikin sallah amma ragin nan ko ya zama ba farilla bane ba mustahabbi ba in farilla ne kauli ba ta dora ta in mustahabbi ne ba komai akan shi ya zama cikin sunna ne sunnonin nan ma cikin sunnoni mu akale guda takwas wanda za mu bayanin su sai ce to idan ya tashi zai yi kabli menene kabli shine sajjada guda biyu bayan ya gama tahiyya ba da tamamin tashahhudaini bayan ya kammala tahiyyar shi ko kafin yayi sallama sai yayi wannan sujjada guda biyu idan yayi yazidu ba'da huma tashahhudin akhar bayan ya sujjada guda biyu sai ya sake yin wata tahiyya sai ce assalamu alaikum wannan shine ka'ida ga mutumin da ya rage wani abu sai ce wa ziyadatu sajadatani ba'da salami amma ƙari yana da sujjada guda biyu da ake yi ba'da salami bayan sallama shi ya sanya in kaji an ce as-sujudul qabliyyu ay as-sujudul lati a a wato in an ce as-sujudul qabliyyu ita ce sujjada da ake yi qabla salami ko as-sajdatani qabla salam su ne sajadoji guda biyu waɗanda ake yi kafin sallama shine qabliyu din ai qabla salam idan an ce as-sujudul ba'diyyu sune sajadoji guda biyu da ake yin su ba'da salami bayan sallama to wacce ke jawo qabli shi ce ragi in ka rage wani abu me yake jawo ba'di shine kari in ka ƙara wani abu wannan kama kari ko da farilla ce ka ƙara za ka iya ɗora shi da sujjada ba'di wannan ba dole sai ka ƙara sunnoni ko farilla ka ƙara za mu gani a nan gaba kamar mutumin da ya ƙara raka'a guda kaga raka'a guda farilla nawa ne ma a cikin ta ga tsayuwa ga karatun fatiha ga ruku'u ga daguwa daga ruku'u ga sujada ga daguwa daga sujada duk farille ne amma duk kaya mutsa su ka ƙara wa sallah raka'a su kutum amma za ka ɗora shi da ba'ada salati sai wanda ya ƙari shi wannan zai yi sujjada ne ba'adi ya zai yi ya tashahhadu ya tashahhadu zai yi tafiya ba'da kuma bayan yayi wato bayan ya sallame ba'da salati bayan yayi sallama sai ya wannan sujjadojin guda biyu idan ya taso daga sujjadojin ya tashahhadu ba'da kuma sai ya kuma sake yin wata tafiya bayan su wa yusallimu taslimatan ukhra sai kuma ya ƙara yin wata sallama sai ce wannan shine suka ce to akwai ka'ida na uku mutumin da ya rage an ce ya kabu wanda ya ƙara an ce ya ba'adi to shin wanda ya rage kuma ya ƙara a cikin sallah guda ya rage wani abu wanda ya kamata ya yi shi bai yi ba kuma sai ya ƙara wani wanda bai kamata ba ya yi shi to shin shi wannan zai yi kabli ya yi ba'adi duk a lokaci ɗaya zai aka ce a wa man naqasa wa zada sajada qabla salati wanda ya rage wani abu kuma ya ƙara wani abu to in ya sujjada kamar ta isar masa ba sai ya yi ba'adi ba ina ganin za mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kure kuma Allah gafarta mana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين